بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ما سأل بركة قبل مجلس منا وانا تفسيري وانا وتامي البركة وترمضان yau muna sha biyu ga shi hijira maza Allah sallallahu Alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar. Jiya mun tsaya a kan aya ta saba'in a wannan sura mai albarka suratul qasas fada Allah madaukaki da ya ce, Wahu Allah la ilaha illa lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. za mu tashi akan aya ta gaba fara Allah madaukaki da yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا, تسم أفلا تسمعون نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل الله لكم ومن ال...
rahmatihi
ومن رحمته جعل جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون an hasbuka gaban wannan aya Allah madaukaki da yace wahu Allahu la ilaha illa hu Allah madaukaki yayi bayani akan al'amarin tauhidi kan cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai shi lahul hamdu fil ula shi ke da godiya da yabo a nan duniya har da yabo a lahira muminai wanda suka shiga aljanna suna yabon Allah madaukaki suna gode mishi walahul hukumu kuma dukkan hukumci nashi ne wa ilaihi turja'un ya zuwa gare shi ne kuma ake mayar da ku sai Allah madaukaki yace qul ara'aytum ay akhbiruni kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bani labari ya ahla makka ya ku mutanen makka in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmada idan Allah madaukaki ya sanya muku dare zartacce babu yini a cikin shi yaya za ku yi ila yawmul qiyama har zuwa tashin qiyama a ce babu rana babu yini kawai dare ne gaba daya man ilahun ghairullahi atikum bi diya wane ne kuma bayan Allah wanda zai zo muku da hasken yini tatlubuna fihi al-ma'isha wanda a cikin wannan yini ne cikin wannan haske ne za ku nema abinda za ku dogara da shi akan rayuwa na abinci da sha da abin da ya kama da afala tasma'una yanzu ba za ku saur fahmin wa qabul saurare na fahimta da karba Allah madaukake yace kul ara'aytum ku bani labari insha Allahu alaikumun nahara sarmada idan Allah madaukake ya sanya muku yini babu dare cikin shi zalla zunzurutun shi yini ne ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama la laila fihi babu dare a cikin shi man ilahun ghairullah wane ne wanda ba Allah ba ya tikum bilailin wanda zai zo muku da dare taskununa fihi wanda za ku samu kwanciyar hankali ku huta ku yi barci babu shi afala tubsirun bakwa lura bakwa samun basira da lura ma an abna abinda kuka kasance kuna kan shi na kuskure wa min rahmatihi na daga rahma ubangiji ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fi na daga hikma rahma da hikma ta ubangiji da ya sanya muku dare saboda mine ku samu ku huta wan nahara saboda mine ku samu ku nemi abin dogaro na rayuwa litaskunu dare saboda ku huta yini kuma saboda ku nemi abinci walitabtagu min fadlihi saboda ku nemi daga falalan ubangiji bin nahar wala'allakum tashkurun ni'matallahi alaikum ba dan komi ba saboda ku godewa ni'ima Allah madaukaki akan Allah ya muku ni'ima a cikin wannan ayoyi nashi da ya sanya muku dare saboda hutu ya sanya muku yini saboda neman abin rayuwa wa yawma yunadihim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون حسبك الله مدوكك يجي ويوم يناديهم ranar da Allah madaukaki zai kiraye su sai qulu aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umu ina abeban tarayya wanda kuke hada bautata da su wanda kuke rayawa a duniya Allah maɗaukaki nan karrara zikiran nida lil mushriki na ziyadatan li ziyadatat taqri' wa tawbih Allah maɗaukaki ya ƙara kiran kafirai kira akan kafirai ba dan komai ba saboda dada musu a ƙwara musu a wulakantar da su domin can aya ta 65 mai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin hallau a wannan aya Allah maɗaukake ce wa yau mai yunadihim fa ya ƙulu aina shuraka iya labina kuntum ta zu'umul wane za'ana ai akhrajna muka fitar da min kulli ummatin shahida muka fitar daga kowace al'umma shahidan wanda zai musu shaida ya ne rasulahum ana nihin annabinsu allazi ursila ilaihim wanda aka aika shi zuwa gare su kama kala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كما إن الله مدعوك كيف لأتكين سورة النساء يا يا الأمر زي كسن تي إدمك زوا قوة الأمة annabin ta wanda zai mata shaida amsa imaninta da rashin imaninta amsa biyayyarta ga Allah da kafircinta sai Allah ya ce faqulna hatu burhanakum sai muka cewa kafirai da mushrikai ku kawo dalilanku ai hujjajakum bi anna ma'i sharikan cewa ni ina da abokin tarayya in kuna da hujja to ku kawo hujjojinku a bisa cewa ni na rike ina da wani abokin tarayya a cikin bautata fa alimu anna al-haqqa sai suka san lalle at-tauhid na haq gaskiya wannan ana nihin tauhidi lillahi ga na Allah ne shi kadai wa dalla anhum ma kanu yaftaruna kuma abinda suke kirkirawa na kiran ƙarya da dangana bauta ga gumaka a nan duniya sai zamanto ya ɓace musu aifin duniya a nan duniya sai Allah maɗaukaki ya ce inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihi إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة نعم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نعم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة نعم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Allah madaukaki ya bada kissa Qaruna Allah madaukaki ya ce inna Qaruna kana min qaumi Musa lalle Qarun ya kasance daga mutanen Musa alaihi salam kana bin ammi kana bin ammihi ya kasance dan dan uwan mahaifin Musa alaihi salam lianna Qaruna bin Yahsar bin Qasif domin Qaruna dan Yahsar ne dan Qahif dan Qahif ibn Lawi bin Yaqub dan Lawi dan Yaqub wanda amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi wa huwa Musa bin Imran bin Qahis Musa dan Imran ne dan Qahis wa qala ibn Ishaq ibn Ishaq yace kana Qaruna ammu Musa shi kuma yace Qaruna dan uwan mahaifin Musa ne kamar qala akha Imran yanda ya kasance halau dan uwan Imran ne wanda shine dan uwan Imran wa huma ibna yahsir su duka diyan wannan biyu su biyu diyan yahsir ne walam yakun fi bani isra'il aqra litawrat min qarun a cikin banu isra'il bayan musa da haruna ba wanda yahi qaruna iya karatun at-taura ya iya da ilimin at-taura sosai lakinnahu nafaqa kama nafaqa samiri sai dai yayi munahuci kamar yanda samiri yayi munahuci wa baga alaihim sai musu ta'addanci qala amilan li fir'auna ala ibrahim ala isra'il domin ya kasance ma'aikacin fir'auna ne akan banu isra'il fa kana yabghi alaihim wa yazlimuhum ya kasance iya zalumtas wa qala qatada imamu qatada yace baga alaihim bi kasratil mal yayi fice ya musu shishigi da dalilin yawan dukiyar da Allah madaukake mushi imamu ba haka yace baga alaihim bi shirk ya musu ta'addanci ne da shirka wa qala sharib bin haushab zada fi tuli thiyabihi shibrat yayi ta'addanci da shishigi domin a tufa shi ya dada dani guda iyajen kasa wannan da abubuwan da qaruna ne yayi wa al'ummar shi ko mutanen shi ta'addanci wa qila baga alaihim bil kibri wal wal ulu ya musu shishigi ne da girman kai da daukaka Allah madaukake bil usbati lalle mun ba ƙaruna min alkunuz na taskokin arziki daban-daban ma inna mafatihahu abinda mukullan wannan taskoki na arziki da muka ba ƙaruna qala jam'u mifta wa huwa alladhi yuftahu bil bihi albab shine a mifta mabudi wanda ake bude koha qala hadha qatadatu wa mujahid wa jama'atun wa qila mafatihahu khaza'ina wasu malamai suka ce mafatihahun nan ba wai mukullan ake nihin ba a'a magazan magazan na taskokin arziki kama kala wa indahu mafatihul ghaibi Allah madaukake shi yake da taskoki da gaibi ai khaza'inuhu taskokin shi latanu bil usbati ulul quwwa wa anda wannan mukullai suna rinjayen ma'abuta karhi in ma'budu wanda za su dauke wannan mukullai sai sun zama to suna mukullan nan suna rinjaye su ai li tusaqqiluhum suna yaunanar da su wa tamilu bihim tana karkatar da su idza hamaluha idan suka dauki wannan makullai li thiqaliha saboda nauyinta qala abu ubaida hadha min al maqlub wannan yace magana ce wanda aka birkita ta takdiruhu ma innal usbata la tanu'u biha abinda wannan mutane da yawa wanda suna gilgiza wannan makullai na qarun yuqalu na fulan bi kaza idza nahada bihi مثقلا واختلفوا في عدد العصبة فالمن تفسيري سنسا مصاباني أبسا عدد وأن دسكت دوكا مكلان قارون إمام مجاهد يتي ما بين العشرة إلى خمسة عشر متنقوم دقا قوما نزوها متنقوم شابر imam dhahak ya rawaito daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi shi kuma yace daga uku ne zuwa goma imam qatada yace bainal ashrati ila 40 daga goma ne zuwa mutum 40 wakila 40 rajulan usman miska ce mutum 40 ne wakila 70 wasu suka ce 70 ne qala روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يحمل مفاتيحه 40 رجلا اقوى ما يكون من الرجال an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ya kasance na suna wanda suke daukal mukullan tsaro na mutum 40 wanda suka zamanto sun yi kowace mazaje karhi wa qala jarir an mansur an khaythama qala wajadtu fi injil haythama yace na samu a cikin injila anna mafatiha khaza'ina qarun mukullan taskokin arzikin qarun waqaru 60 bagla nauyi ne na labtun bagal alfadari 60 ma yazidu minha miftahun ala asbi babu kilan da ya huce girman yatsa li kulli miftahun kanzu kuma kowanne mabudi iya da wannan taskashi iya da magazin kishi duba ku ga yawan arzikin da Allah madaukaki ya ba qaruna wa yuqalu kana qaruna aina ma zahaba yahmilu ma'ahu mafatiha ana cewa karuna duk inda ya tahi baya bar mukullan taskokin magazan kishi da su yake tahiya wa kanat min hadid da farko ta kasance mukullai ne na karhi falamma saqulat alaihi ja'alaha min khashabin wannan mukullai da suka yi nauyi sai ya sanya su na itace an san akwai wannan ice wanda za a yi mukulli da shi hallau lokacin da ya ga hallau sun yi nauyi sai mai da su na fatu ya zama to da fatun saniya ne ake wannan mukullai wa kanat tuhmal ma'ahu idza rakiba ala 40 bagla ana daukan mishi wannan mukullai a bisa alfadari guda 40 sai Allah madaukake ce iz qala lahu qaumu tuna lokacin da mutanen qaruna suka cewa qaruna qala li qarun qaumun min bani isra'il mutane daga banu isra'il suka cewa qarun kai girman kakkai daukaka kakkai takama inna allaha la yuhibbul farihin kuma Allah madaukaki bayya san ma'abuta takama da girman kai albatrina alladhina la yashkuruna allaha ala ma an'ama atahum mutanen da ba sa godewa Allah a bisa ni'imomin da ya musu domin ai yayi tunkahun cewa ilimin shi ne ya bashi wannan arziki ba Allah ba sai Allah ya ce wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah ka nemi na daga abinda Allah madaukaki ya ba na arziki ka nemi lahira utlub fima ataka Allah min al amwali wan ni'ma aljanna ka nemi aljanna da abinda Allah madaukaki ya ma na dukiya arziki da ni'ima da yima wa huwa an taquma bi shukrillahi fima an'ama alayka wa tunfiquhu fi ridallahi ta'ala shine ka tashi da godiya da abin da Allah maɗaukake ma shi ne ka gode a baki kuma ka yi godiya a aikace domin ai godiya ta ƙumshi godiya da baki da godiya ta ibada ko da sadaka da abin da ya kama da wa tunfiq fi ridallah kuma ka ciyar da wannan dukiya da Allah maɗaukake ya baka a cikin yarda Allah maɗaukake abin da Allah maɗaukake ya yarda a ciyar a cikin shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kadda ka mance ka sanka a nan duniya imamu mujahid da imamu zaid suka ce la tatruk an ta'mala fi dunya lil akhirah kadda kamance kai aiki a nan duniya saboda ka samu sakamakon shi a lahira hatta tanjo min al azab ay zaman to ka tsirata daga azaba Allah li'anna haqiqatan nasib al insani min ad dunya domin haqiqa babban rabon mutum a nan duniya an ya'mala lil akhirah shine yayi aiki domin lahira wannan shine babban rabon shi وقال السدي امام السدي يتي بالصدقه وصله الرحم ككمن شي ربانك نن دنيا da yin sadaka da sadar da zumunta وقال علي لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك ان تطلب بها الاخره kada kaman ce lahiyarka da ƙarhinka da ƙurciyarka da wadatar da Allah madaukake ma kada kaman ce ka nemi lahira da wannan abubuwa guda mala ya koro isnadin shi tun daga abdullahi wahid al-malihi har zuwa amr bin maimun wanda yarda Allah ta wanda rahma Allah ta kar tabbata gare shi kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama li rajulin yacewa mazala sallallahu alaihi wasallama yacewa wani sahabi wa huwa ya'izuhu iya mai wa'azi idtanim khamsan qabla khams mazala sallallahu alaihi wasallama yace mishi karibanci abubuwa guda biyar kahin wasu abubuwa guda biyar su zo ma shabab qabla haramik karibanci ka gabanin tsufa ya zo ma kuma zaka ga lokacin da kake kurciya kana da dama kai duk abin da kake so saboda karhin da Allah madaukaki ya baka na jiki amma in tsufa ya zo motsi ba baka iyawa ka juya daga dama ka koma hagun tashin hankali ne wani lokaci sai ya kai ga kada da lahiyar masu an juya ka saboda gaban jiki ba sa aiki yasa yace karibanci kurciyarka gabanin tsufa ya zo ma wasu hataka qabla sakamika kuma karibanci lahiyar da Allah madaukaki ya baka gabanin cuta ta zo ta mamaye ka domin in cuta ta zo kana gani ruwa ma sai an baka barantana ka tashi kai aiki wa ghinaka qabla faqrika karibanci wadatar da Allah madaukaki ya ma gabanin talocinka domin kowanne kyauta ce ta Allah Allah ya baka dukiya ya ga dama ya karbe ta ya maida ka tallanka to sai karibanci wannan dama ta arziki da Allah madaukaki ya ma ka aikata alkhairin da zaka amfani gabanin talauci ya zo ma wa faragaka qabla shugulika kuma karibanci zama na lokacin da baka da aiki kahin aiki ya mamaye ka akwai abubuwa dewa wanda yanzu mutum iya so yayi amma babu dama saboda mene lokacin shi yayi mai kadan na ayyukan da yake da iya da wannan dama to damar da ya samu kai ya sakaci da ita domin malamai suna cewa lokaci a taska ne kamar jari ne shine babban jari babu jarin da yake jari na lokaci ta abin da zaka yi domin a cikin lokaci ne yake to sai zaman to karibanci wannan lokacin da baka da komai gabanin wani abu mai shagaltar da kai yazo ya same ka wa hayataka qabla mautik kuma karibanci rayuwar da Allah madaukake ma a nan duniya gabanin mutuwa ta zuma sai dai wannan hadisi hadisi ne mursal duk da cewa Imam Hakim ya sadar da shi a cikin mustadrakin shi daga hadisin Abdullahi dan Abbas shi kuma Amr bin Maimun mutum ne wanda ya rayu a ya musulunta a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai dauki hadisi da gare shi bai ganshi ba da zama to ana lissawa shi daga cikin manyan manyan tabi'ai shi sa hadisin ya zo mursal قال الحسن أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغني أن أمر شكارونا da ya bada abin da ya zama turata ne na arzikin shi kuma ya rike abin da zai wadatar da shi abin da yake bukata ya rike shi qala mansur bin zazan mansur dan zazan yace fi qawlihi wala tansa nasibaka min ad-dunya ut afwan utaka wa quta ahlak yace kadda ka mance abincinka da abincin iyalanka saura sai kai sadaka da shi wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik Allah madaukake yace ka kyautata kamar yanda Allah madaukake ya kyautata ma ai ahsin bi ta'atillah ka kyautata da biyayya ga Allah madaukaki kama ahsana Allahu ilayka bi ni'matihi kama yanda Allah madaukaki kyautata ma da ni'imomin shi wa qila ahsin ila nas kama ahsana Allahu ilayk wasu malamai suka ce ana nihin ka kyautata wa mutane kama yanda Allah madaukaki kyautata ma wala tabghil fasada fil ard kuma kadda ka nihibanna a doran kasa kun kullu man asa Allah faqad talaba al-fasada fil ard dukkan wanda ya saba Allah to tabbat ya nemi banna a doran kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah madaukaki bayya san mabannata masu sabo qala ya'ni qarun ana nihin Allah da yace qala ana nihin qaruna inma utituhu ala ilmin indi mun karanta ko qaruna yace kawai wannan arziki da taskokin arziki an bani shi ne a bisa ilimi daga gare ni ba da komai ba wannan ilimi na ne ai ala fadlin wa khairi ilmi alimahu Allahu indi ya sunce yace ai Allah ya bani wannan ne absa cewa Allah ya san akwai alkhairi tare da ni fara'ani ahlan sai ga kawai ya dace ya bani wannan arziki lizalika dalilin wannan fa faddalani bi hadha almal alaikum kama faddalani bi ghairi sai Allah ya fifita ni da wannan dukiya akan ku kamar yadda ya fifita na akan wasu abubuwa daban tela huwa ilmin kimiyya malamai suka ce ana nihin ilimin kimiyya Allah ya bashi ilimin kimiyya qala sa'id ibn musayyib sa'id dan musayyib yace qala musa ya alamu kimiyya musa alayhi salam iya da ilimin kimiyya fa alim sha bin nun thuluth zalika al-ilm yusha dan nun sai ya samu ilimi kashi ɗaya daga cikin ilimin musa alayhi salam na kimiyya wa alima kalib bin yuqan qana a kalib dan yuqan shi ma ya samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na ilimin kimiyya wa alima qaruna thulutha shi ma qaruna ya samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku fa khada'ahuma qaruna hatta adafa ilmahuma ila ilmi sai qaruna ya sambaci wa'annan mutane guda biyu ya koyi ilimin su sai gama da ilimin shi a wakana zalika sababu amwali sai zamanto wannan ilimin shine sababin dukiyar qaruna wa kaila ala ilmin indi ay bi tasarruf fi tijara fi tijarat wa ziraat wa anwa' al makasib yace ai an bani wannan ilimi absa ilimin da ke gare ni na jujjuya al'amurra cin bangaren kasuwanci ne bangaren noma da sauran inda ake sa samun arziki kenan da dabara ta ce na samu wannan arziki ba Allah ba Allah ya bani ba قوله تعالى فدا الله مدوكاكي da yace awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun yanzu shi karuna bai san cewa Allah madaukaki ya halakar da wasu al'ummomi ba gabanin shi alkafira wanda suka kafircewa ni'imomin Allah madaukaki man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a mutanen da sun yi shi tsananin karhi kuma sun yi shi dukiya sun yi shi tattara dukiya amma duk da haka Allah madaukaki ya halakar da su للأموال ولا يسأل عن ذنوب المجرمين بقى تنبيه game da zunuban mujrimai wanda suka sabawa Allah madaukaki imamu qatada yace yadkhulu yadkhuluna an-nar bighairi hisabin wala su'al mujrimai za su shiga wuta ba tare da an tambaye su ba ba tare da hisabi ba kawai ku shiga wuta wa qala mujahid mujahid yace to anhum mala'iku ba sa tambaya game da su li'annahum ya'rifuna bi ya'rifunahum bi simahum domin sun san su da kamanninsu da sun gani sun san wa'annan mutane mujirme ne wa qala al-hasan hasan basri rahimahullah yace la yusaluna su'ala al-isti'lam ba a tambaye su tambaya ta neman sani wa inna ma yusaluna su'alu at-taqri'i wa tawbih ana tambaye su ne tambaya ta kwarawa ba dan asuba da amsa ba sai Allah madaukake yace fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala ibrahim an-nakhai Karuna sai hutu wajen mutanen shi a cikin kawashi imamun naka'i sai ce kharaja wa huwa wa qaumuhu fi thiyabin humurun wa sufur Karuna da shi da mutanen shi mataimakan shi sai suka hutu wajen mutane da tufafi masara imamu mujadi yace ala barazina bidun alaiha surujun al-arjuwan sun hutu akan dawaki wanda suka zamanto gajeru masu manya-manyan gabobi masu manyan kohotai farare wanda suke da sirdi na wata itaciya wadda ake ce mata orjuwan itaciya ce wadda take da fleur wanda suka zamanto mai tsananin ja qala muqatil kharaja ala baglatin shabaha alaiha sir orjuwan ya huto akan wata bagla alfadara wadda ta zamanto launin tafari kuma ya karkata da wani tsanwa-tsanwa da tare da akanta akwai sirdi na zinariya kuma akwai wannan fular na wannan itaciya wa ma'ahu arba'atu alaf alaf faris alaihim wa ala dawabihim arjuwan kuma tare da shi akwai mahaya dawaki dubu dubu a hudu kuma su ma akan dabobinsu akan su da kan dabobinsu akwai wannan ganye ko kuma fular na wannan itaciya wa ma'ahu 300 jariyatin hallau tare da su akwai kuyangu ɗari uku alaihinna huluwin wa siyab alhumur suna da kwandaga da tufafe jajaye wa hunna ala alal bighal su ma haka suke da akan wannan alfadarai qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun azim فخرج على قومه في زينته فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم Allah madaukaki ya ce qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wa'anda suke san rayuwar duniya jin dadin duniya da holewa ya laitana na kai canmu ina ma a ce lana mitala ma uce ƙarun muna da kwatamcin abin da Allah ya ba ƙaruna shi na arziki innahu la zu hazzin azim lalle ƙaruna ya kasance ma'abocin rabo ne mai girma to a tunanin sunan malin na dukiya haka mutane aglabin duniya yanzu mutanen duniya kawai dukiya suka sa gaba ba a mangarin wancan Allah ya ba shi mai imani ba a lura da wancan mai bauta Allah ne wancan mai yi don Allah ne abinda ake kallo kawai mene dukiya ga motoci da gidaje da abin da ya kama da haka tunanin mutane kenan irin tunanin mutanen karuna wa qala allazina utul ilma sai wa'anda Allah madaukaki ya ba su ilimi Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace al ahbaru min bani Isra'il malumai na banu Isra'il wa qala muqatil utul ilma bima wa'adahu Allah fil akhirah wa'anda Allah ya ba ilimi da abinda Allah ya yi alkawari da shi na lahira قالوا للذين تمنوا مثل ما اوتي قارون في الدنيا sai suka cewa wa'anda suke fata kwatar a ba su kwatamcin abin da aka ba ƙaruna a nan duniya wai la kuma tsawabun lahi kai suka ce ina kai canku ai ladan Allah shi ne alkhairi shi ya yi alkhairi na abu da game da abin da aka ba ƙaruna shi ne ya yi alkhairi ma inda Allah mina tsawabi wal jaza a khair abin da yake wajen Allah na sakamako da lada shi ne mafi alkhairi ga wa abin da aka ba ƙarun amma gawa liman amana ga wanda ya yi imani saddaka bi tauhidillah wanda ya gaskatar da tauhidin Allah madaukaki wa amila salihan mimma utiya qaruna fi dunya kuma yayi aiki nagari na kwarai daga abinda mimma utiya yadda abinda aka ba a qaruna a nan duniya wala yulqaha illa sabirun ba wanda yake samun wannan gajiya sai ma abota haƙuri masu haƙuri ƙala muƙatil la yu'taha ba wanda ake ba wannan ni'ima ta aikata abin alkhairi da'a ga Allah tauhidin Allah yani al'amalu salihah illa sabiruna sai masu haƙuri imam al-kalbi yace la yu'taha fil akhirah ba a ba su addu'a lahira wa qila la yu'ta hadhihi al-kalima wa hiya qawluhu waylakum thawabullahi khair illa sabirun wannan kalma takaicanku ladan Allah shine mafi alkhairi to babu wa'anda ake ba ita wannan kalma sai masu haƙuri ala ta'atillahi amsa biyayya ga Allah madaukaki an zinatul duniya game da zinatul duniya sai mu tsaya anan mu tashi fada Allah da madaukaki da ce fa kasabna bihi wa bidarihi al-ab abinda muka wajen daidai Allah madaukaki ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk